الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة آه kamar yadda jiya muka yi bayani cewa mun kammala kasida ta muhammad al-bidimasi rahimahullah da ya rubuta domin yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallama to muka ce akwai wata ƙasida wadda ake kira alƙasidatu daliya fi badahin nabi sallallahu alaihi sallama ta shehu usman ibn fodi rahimahullah ta'ala wato shi ma ya rubuta ƙasida ta daliya wadda harfan kowane baiti na karewa da dalu akwai daliya ta wadda aka fi sani wadda aka fi sani da daliya ta ɗan nasiru to ba ita ba ce wannan wani malami ya rubuta ta daban yawwa waga kuma shehu ɗan fodiyo ya rubuta ta to galibi ba a cika buga ƙasida ita karan kanta ita kaɗai ba za a mafi yawanci haɗa ta ake yi da sauran littattafai amma littattafansa da aka tara na mu'allafat ɗinsa kusan sun sa wannan ƙasida tana nan cikin littattafai in ka samu yannan littattafan da aka tara wuri ɗaya kusan mujalladai guda uku littafai ne daban-daban na dan fodiyo aka tara haka na kaninsa abdullahi gwandu shi ma haka na muhammad bello dan shi shehu usman shi kuma aka hada nasu cikin mujalladi biyu to amma sai suka haɗe ta da wannan ƙasida ta shi albidimasi saboda alaƙas suna da alaƙa kuma daga baya-baya ne aka yi wannan can farko shi albidimasi daban ake buga shi to wanda bai da ita kenan da ya sai littafin albidimasi zai same ta lahiya don ko ba haka ba yawa kuma ita karatunta zai zamo daban ma'ana za ta zamo da tata falda daban yawa za a rubuta mata daliya shehu haka za ka rubuta mata ta tafalla ba za ka haɗe su da shi albidimasi shi albidimasi ya riga an gama da shi mun riga mun yi darasi kusan takwas Allah ta'ala ya taimaka za mu yi kokari mu gani kila in muka yi yau gobe muka yi zuwa laraba dai muke son mu kammala ta a cikin darussa guda uku domin baiti 63 ne baiti sittin. da ainihin uku to ko ne darasi kenan akalla mu samu dai baiti ashirin kenan Allah ya taimaka to shehu yake cewa halli masiratu nahwa taibata musri'an لأزور قبر الهاشمي محمد لما فشى رياه في أكنافها وتكمش الحجاز نحو محمد قدرت أن همل الدموع موبلا شوقا إلى هذا النبي محمد أقسمت بالرحمن ما لي مفصل إلا حوى حب النبي محمد أحكي المصاب بشوقه لما عرى ما لي لذيذ العيش دون محمد قد كدت شوقا أن أطير لقبره ما لي سرور دون زورة سيدي شمس الضحى تاج الهدى بهر الندى لا خير إلا في اتباع محمد هو وابل عما الأنام نعامه بل كل خلق الله دون محمد لو سرت طيبة نلت غاية مطلبي متعفرا في ترب نعل محمد وضريح أحمد بالعبير مقرمد يزري بعرف المسك طيب محمد ما الشمس شيء والخصوف يزورها ليس الخصوف لنور هذا السيد أوطار قلبي أن أزور دياره دمعي يفيض لفقد هذا المرشد تهمي دموعي إن ذكرت فناءه قد ذابني حب النبي محمد إن قيل لي من ذا يشوقك في الورى فأقول إني عاشق لمحمد تبا لمن يأبى اتباع طريقه تبا لمن يأبى تبا لمن يأبى اتباع طريقه يا طول كربته هنا وكذا غدي قوموا بنا نسعى إلى شمس الهدى نطوي الفلا لنزور قبر محمد شدوا إلى زين القيامة سرجنا متمرقين بترب ذاك المسجد نار الغرام تجول بين ضلوعنا ندلي له بمحبة وتودد نختال بين العالمين بفخره ونذوب من شوق النبي محمد قطعت رقاب المشركين سيوفه من ذا يماري في فضائل أحمد لا أنس إلا أن نزور ضريحه لا خصب إلا في جناب محمد تو شيخ يتي هلي مسيرة أو تنسخ مسير بدون التاء هلي مسير akwai nuskan da ta zo da wannan to wannan hal ma'anarta shine qad da mahal takan zo da ma'anoni daban-daban takan zo da ma'anar qad takan littahqi takan zo da ma'anar abin nan nafiya takan zo da ma'anar ma an gane ko yawwa wa rafadan Allah ta'ala hal jazaa'ul ihsani yawa ma'anarsa a yi ma jaza'ul ihsani illa al-ihsan qad hal ata ala al-insani bi ma'ana qad ata yawa hal ataka hadithul ghashiya ay qad ataka yawa to ita wannan hal irin ta qad hal ata ala al-insani ne hal ataka hadithul ghashiya ma'ana tabbas eh ba takan zo da ma'ana istifham an gani? da shi ne ya ce haƙiƙa limasiratu tafiya ta tabbata gare ni na hawa tsaibata a ɓangaren garin madina wato a garin madina tafiya ta tabbata a kaina na fita na hawa tsaibata zuwa madinar annabi sallallahu alaihi wasallama musuri'an kuma ina mai halin gaggauta wannan tafiya din ba tare da jinkiri ba dama taiba shine sunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sama madina kamin ya je ana kiranta yasrib to daga baya sai ya canza mata suna sai ya sa mata at-taiba ko taibatu to shine shehu yake cewa tabbas li masiratu tafiya ta tabbata a kaina na hawa tsaibata zuwa garin madina musuri'an kuma tare da ina kasancewa mai gaggawa to me dalili sai kawo jumla ta aliliya lice li azura qabral hashimi muhammad adan kuma badan in kai ziyara ga kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi abin da ya shafi ziyara asali ziyartar kabari ko bakabarta sunna ce daga cikin sunnoni waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da umarni a yi amma akwai abin da ake saɓani a kansa shin mutum zai iya tattaki daga nan ya ce shi zai shiga mota ko zai hau abin hawa zuwa wani gari don ɗaya ziyartar wani kabari shi kaɗai wanda shi ne wasu da yawa daga cikin malamai suka ce wannan babu shi a sunna na fatar an gane ta fuskar ziyara na makabarta ko kaburbura to ba bambancin tsakanin kabarin wani da wani eh ta fuskar lada dama hikima shine a samu lada sannan kuma a samu wasuwa to sai aka samu wasu sun yi rubuce-rubuce su sai suka ware wasu kabarbarra suka ce a'a ziyarta wa'annan kabarbarra daban yake da sauran ragowar mutane suka ce kamar kabarin annabi sallallahu sallama kamar yadda annabi sama yake akan kowa sai suka ce to ziyarta kabari ne ma sama yake akan kowa haka sauran waliyai masoya Allah da maluma su ma ziyartar kaburburan su daban yake da sauran kaburbura to matsala sun kawo wannan sai su suna kiyasin ziyartar kabari ne da ainihin rayuwar mutum lokacin da yana nan haka kiyasi ne ma alfarik ba a hada lokacin da mutum yake raye da lokacin da baya raye yau ba wasu dalilai sai suke ta ɗauko hadisai na ziyarta suna makalawa sannan akwai wasu hadisai da aka yi ta ruwaituwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ziyarce ni kaza da kaza to su ma duka hadisai ne malamai suka ce ba su ainihin tabbata ba gaba ɗayansu duk wani hadisi wanda zai ware kabarin annabi da falala shi kadai wannan hadisi za'ifi ne to su kuma sai suka gina akwai yusufan na bahani ya rubuta littafi mai suna shawahidul haqqi to ya yi surutai da dama akan wannan matsala din ya tattara wayannan hadisai ya yi ta yaye yaye da kwashe kwashe ya yi maganar tawassuli ya yi maganar in ma ka je wajen kabarin kana iya neman agaji ga annabi sallallahu alaihi wasallam to an samu malamai dai da dama sun maida mai martani to kusan kuma su a sha'ira wannan shine fahimtar su mafi yawa daga cikinsu na baya-baya na mafi yawancin magabata malamai ɗinsu za ka ga ba su yi magana kan wannan ba su taɓa bambantawa tsakanin ziyartar kabarin wani da na annabi sallallahu alaihi sallama ba na fatar an gane yauwa sai zan sukan kallafa ma rayuwarsu in sun je umara ko sun je aikin haji to sai sun je ziyarta ga kabari to ba zuwa ziyarta ga kabarin shine matsala ba abubuwan da ake yi ni lokacin da na je umara na zo na ga wani dan pakistan balarabe ya rubuta takarda doguwa ya zo gun rauza nan inda kabarin annabi shina karanta ma wai annabi bukatoci ne ya ci su da takarda eh kai ya manta to shi shi ne da malamai sun kalli wannan sai suka haramta ziyarta ne ba wai asalin in ka je umara ko ka je aikin haji ka kai ziyara wai shi ne asalin abin da yake laifi ba da yake wasu su ma ba su fahimci haka ba wadda haka in ka je umara ko ka je aikin haji ba laifi ba ne ka je ka kai ziyara rauda amma ka yi ziyara ta shari'a shi ne ka yi addu'ar da annabi ya koyar ko ba haka ba sannan kuma ka ainihin wa'azu da wa'azojin da ake bukata sannan ka yi wa annabi ɗin addu'a ka yi mai salati wannan shi ne abin da ake bukata ba wai in ka je shi annabin ka ce mai ga bukatocin ka yawa to su wannan bangaren sai su sai su game sai su ce kawai wai an hana ziyara kwata-kwata a ziyara bidiyya shirkiya ita an ka hana ko kuma daga nan najeriya ka ce za ka biya kudin jirgi wajen ɗaya ka je rauda ka kai ziyara ka dawo ba aikin hajji ya kai ka ba ba umara ta kai ka ba ba wani dalili ya kai ka ba kawai tattaki ne za ka yi don ka kai ziyara can to wannan shi ma aka ce ba a gama gabata na yin haka ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'i ne ba su yi ba taba'ul atba ba su yi ba ba a gansu suna safara daga ƙasa kaza zuwa ƙasa kaza ba irin yadda wasu ke yi a yanzu ko malamai ba su rubuta a cikin littattafai cewa wannan yana daga cikin addini ba amma in Allah ya wani dalili ya kai ka can to ba laifi ka kai ziyara yawa da niyyar za ka kai ziyara makabarta to wannan ba laifi ba ne to an ce shi shehu ɗan fodiyo ya yi ta yunƙurin ya samu ya je aikin haji ko umara allah bai ba shi iko ba bai taɓa zuwa ba har ya rasu allah bai ba shi damar ya je aikin haji ko ko ya yi umara ba to shine nan cikin maganarsa yake magana akan cewa akwai tafiya a kansa zuwa ainihin tsaiba madina musuri'an da gaggawa an ce ya ta yunkurin akwai tafiyan da sai da ya kai agadas cikin nijar da niyya ya wuce kuma allah bai kadara ba wani dalili ya sa ya dawo ya ce li azura kabra alhashimi muhammad don in kai ziyara ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kaga bai yiwa a ce shehu ya je ya irin wannan ziyara ta biriya irin yadda wasu ke yi a kabarinsa in ka je hubbari a yanzu lamma fasha lokacin da fasha ya yadu rayyahu kamshin annabi sallallahu alaihi wasallam shine rayyahu lokacin da kamshin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadu fi aknafiha a cikin gefen garin madina an ce lokacin da manzo Allah ya hijira ya koma Madina gaba ɗaya garin sai da ya game da kamshi haka ranar da ya rabu da duniya duk inda hake garin Madina za ka ji kamshi na tashi ko ina bayan wannan ya bar duniya kenan haka wasu malamai ke faɗa an ruwaito daga cikin sahabbai suna faɗan haka an gane ko ya ce watakan mashal hujjaju haka kuma alhujjaju mahajjata watakan masha suka dinga gaggawa na hawa muhammadin domin su samu isa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ba tun a wancan lokaci za ka ga an je aikin haji ziyara har yanzu ma ba a hana kaje rauza din ko yanzu sabani da suke faɗa ana hana mutane sai dai in ka zo an ka zo da wani abu da bai dace ba to ainihin su askarawan za su kore ka eh sannan ba duk sanda ka gara ba akwai lokaci akwai lokuta na shiga rauda akwai lokuta ba kowane lokaci ne ake ba da dama a tafi ba saboda wurin yana da security kwarai da gaske to duk sanda an ka ba da dama ko yanzu za ka ga mutane da suke gudu suna cinkoso to shi ne shehu ke magana ana suna gaggawa su isa wurin ya ce gudirtu ni an tafi an bar ni an hamilu dumu'a ina ta zubar da hawaye saboda kuka muwabbila kuma masu yawan zuba saboda tafiyan nan ina son ta kuma an tafi ba da ni ba shine shehu ya ce aka tafi aka banne gida ina ta zubar da hawaye muwabbila masu yawa shauƙan saboda tsananin bege ila hazan nabi muhammadi zuwa ga saduwa da wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shehu ya ce a ƙasamtu bin rahmani ina rantsuwa da mai rahama shine allah mali mufsilu babu wata gaba daga cikin gaban jikina illa hawa face ta tattara hubban nabi son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shehu ya ce duk wata gaba daga cikin jikina to akwai son manzon Allah cikin wannan gaba din kaga so ya kai su ya ce a haki kai ni na yi ka ina kama da almusaba mahaukaci bishauƙihi ko kuma almusaba wanda aka sama da wani ibtilai wanda aka sama da wata musiba dai shine almusab mahaukaci na iya shiga ciki marar lafiya na iya shiga ciki wanda matsalolin duniya suka wa yawa yana ciki wanda an ka jarabta da wani abu ko son wani abu duk yana ciki to yace na yi kama da almusaba wanda aka sama da wata fitina bishauƙihi ko a lokacin da yake shauƙi ga wani abu yake son wani abu lamma ara lokacin da wannan abin ya bujiro masa yanzu misali mahaukaci duk sanda haukan nan ta gito to za ka bai ji bai gani ba ba haka ba haka an ce wani na son kaza to za ka ga duk sanda son nan ya motsa ya bujiro to shi kenan shi ne lama'ara to ya ce na yi kama da irin wannan mutum game da son da nake yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mali lazizul aishi ba ni da wani daɗin rayuwa duna muhammadin ba tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama koma bayan annabi muhammad annabi muhammad shi ne daɗin rayuwa ta gaba ɗaya da na samu annabi muhammad to shi kenan komai ma in rasa ba damuwa ya ce ƙarƙitu haƙiƙa na yi kusa shauƙan saboda tsananin shauƙi kwaɗayi da so mai tsanani shi ake kira shauƙi to na yi kusa saboda tsananin bege na an aƙira in tashi sama in dinga hira liƙabrihi don in samu isa ga kabarin annabi sai ce bali sururun ba ni da wani farin ciki duna zaurati sayyidi in ba na samu ziyartar shugaba ba annabi sallallahu alaihi wasallam zaura izai shine ziyarta daga ziyaratu ne to ba ni da wani farin ciki in ba na samu ziyartar shugaba annabi muhammad ba shamsu duha shine ranar hantsi tajul huda shine kambe kambe na shari'a wata hula da ake ɗorawa sarakuna ita ake kira tajo to annabi shine kambe na shari'a baharun nada shine teku na kyauta la khaira babu wani alkhairi illa fi ittiba'i muhammadin sai a cikin biyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai alheri kake nema to yana karkashin bin manzon Allah huwa wabilun annabi kamar ruwan sama ne mai yawan zuba ruwan saban da ammal anama ni'amu wanda ni'imominsa ya game halittu gaba daya kaga in ruwa ya sauka ai ba wani da wani da yake amfana ba kowace irin halitta to abin nan ni'amuhu ni'imominsa shi hadarin to za ka ga ammal anama ya game halittu gaba daya bal ba haka ba kai kullu kullu khalqin lahi dukkanin halitta Allah ban cire ma komai ba duna muhammadin suna ƙasa ga annabi muhammad don takaita mazanci ya ce lausirtu da zan samu damar tafiya tsayi bata in samu isa garin madina niltu ga ya sama talabi to da na samu abin da nake bukata ni dai inda na samu isa madina to da abin da nake bukata a nake nema nake buri na same shi muta'affiran ina mai birkida fi turbi na ali muhammadin ga ainihin ƙasa ta takalmin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan duka mubalaga ce kai matuƙa ce kawai ga game da bayanin son annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ƙoƙarin son a isa garin da yake ba wai yana nufin in ya je aka gaya mai ina na annabi ya taka ya birkiɗa da ƙasar ba ko ya samu kabarin ya yi ta birkiɗa wannan mubalaga ce kawai wa dalihu ahmada kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama muƙarmadun an masa ƙawa da ado bil abiri da turare turare wanda ake shafawa shine al'abiru to a kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama an masa ado da kabari mana da katin kare kabarin zaka je wani haske na bugunka sanda ya ce ɗibu muhammadin ɗibu muhammadi ƙamshin annabi muhammad yuzuri yana ƙasƙanta bi arfil miski da ƙamshin turaren miski idan turaren miski ya haɗu da ƙamshin annabi to sai turaren miski ya rena kansa sai ya ƙasƙanta saboda na annabi ya fi shi daɗi mashamsu shay'un shehu ya ce ai rana ba komai ba ce inda wal khusufu ya zuruha inda hasken nata na kawo mata ziyara na zo mata inda shafe wannan hasken nata na zo mata to ai rana ba komai ba ce yana akwai sadda ana iya samunta akwai sadda ba a samunta to laisal khusufa li nuri hadha sayyidi babu shafewa ga hasken wannan shugaba annabi muhammad hasken annabi baya shafewa shine hasken shari'arsa da sunnarsa au ɓaro ƙalbi buƙatocin zuciyata shine an azura da ya rabu kawai in samu ziyarta gidajensa duk wata duk bukatocin zuciya ta wannan kenan dam'i hawaye na yafiru yana kwarara li faqadi hadal murshidi saboda rashin haduwa da wannan mai shiryarwa shine annabi Muhammad tahanidi mu'i shi ma kwarara ne hawaye na na kwarara na zuba in zakartu fina'ahu duk sanda na tuna farfajiyar gidan annabi sallallahu alaihi filin gidan kawai na annabi da na tuna da shi sai hawaye na su dinga kwarara yace kad haqiqa hubbu nabi muhammadin son annabi muhammad sallallahu alaihi sallama baba ne ya narke ni gaba ɗaya ya kasa an narke darma ga wasu in kila li in aka ce da ni kai man za ya shukuka wai waye kake wa wannan shauki filwara a cikin halittun duniya gaba ne wa wane ne kake wa wannan irin shauki fa aqulu zan ce inni ashiqul li muhammadi aini ina bege ne ina shauki ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabban halaka ta tabbata liman ya aba ga mutumin da yake kin ittiba'a tariqihi bin hanyar manzo Allah kullum ana kira ne zo ka bi sunnar manzo Allah yana ki to wannan halaka ta tabbata gare shi ya tula karbatihi ya bakin cikin sa mai tsawo honatun nan duniya wa kaza gadi haka ma ranar gobe kiyama sai ya haɗu da baƙin ciki wanda ya ƙi ya bi hanyar manzon Allah ƙomo ya ce mazama su ku tashi bina tare da mu nas'adon mu yi gaugawa ila shamsil huda zuwa ga saduwa da ranar shari'a shine manzon Allah na tuwil fala mu shiga koren daji le na zura kabra muhammad don mu kai ziyara ga kabara annabi muhammad shuddu ku ɗaura sarjana ku ɗaura ma raƙumman musirdinsu ko dawakan musirdinsu ila zainul kiyama mu je mu kai ziyara zuwa ga ado na alkiyama shine annabi muhammad mutamarrigina mu zama masu birkiɗa biturbi za masjidi da ƙasa wadda take cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma duka wannan mubalaga ne narul garami wuta ta ainihin bege wutar so ta julu tana yawo bayyana duluwa ina tsakanin awazunmu wutar son annabi sallallahu sallama yawo take yi tsakankanin awazunmu nuduli muna kusantarwa lahu gare shi bi mahabbatin da wata irin soyayya mai girma wata waddudi da ƙauna ba wata waddadi ba ne wata waddu bibban ne wata waddudi da soyayya ƙauna naftalu muna taƙama bai na al'alami na tsakanin halittun duniya gaba ɗai bi fakarihi saboda darajar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa muke bugun gaba cewa mu al'umma ce mun fi kowa wa nazuru muna narkewa min shauƙin nabi saboda shauki son annabi tsananin son annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad annabi Muhammad qata'at riqabal mushrik suyufuhu takubban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qata'at ta karkatse riqabal mushriki na wayan mushrikai shine yakin da ya dasu man zayu mari wai a duniya waye yake kwankwanto yake jayayya fi fada'il ahmadi akan falalar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani na zai iya jayayya akan haka yace la'unsa babu ɗebe kewa shine nutsuwa da kwanciyar hankali da rashin tsoro shi ake kira al'unsu to babu ɗebe tsoro babu ɗebe kewa illa an na zura gari haku sai fa in mun kai ziyara da kabarin annabi ya ce la khizba babu wata rahama da jin daɗi illa fi janabi muhammadin sai in an samu makwabtaka da zama da gefen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai ba janibin manzon Allah ka samu zama ba to ai babu wata rahama babu wata rahama tare da kai sai mu tsaya nan ko gobe sai mu sai mu tashi afalat nujumu ulahum bi uluwihi man zallazi ya'lu uluwa muhammadin to kun ji abin da dai shehu ya fara tafiya a kansa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi